سألك عن قومك يا موسى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وما أعجلك عن قومك يا موسى wayannan ayoyi na cikin suratu daha Allah bai gushe ba yana ba mu labarin gwagwarmayar da annabi Musa alaihi salam alhamdulillah gwagwarmayar da annabi Musa alaihi salam yayi a rayuwarsa banda wanda yayi da fir'auna su kansa banu isra'ila ya sha wahala da su ayoyin da makaranta jiya Allah yana gaya mana cewa ya bani isra'ila kadan jena kun min adukum wa wa'adna kun janifa turi laymana ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا ترغوا فيه فيهل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وإن آيوي الله يقع بنو إسرائيل نئر النئمومي دي مسو يكرقى مسو يا تيرة تدسو دقى فرعون دا شرنسا يا كاو مسمنو دا سلوى يا ba su umarnin su ci sannan ya yi musu alkawarin gafara a kan laifukan da suka yi to annan musa alaihi salam bayan ya ɗabi mutum saba'in ya je da su ganawa da allah sun nemi su ga allah su ɗin ma allah ya kashe su annan musa ya nemi a raya su to akwai tafiyar da annabi musa alaihi salam ya tafi na karɓo allon attaura ya bar su da annabi harunu sai wani mai suna samiri wani mai suna musa samiri ya yi musu ɗan maraƙi ya halakar da su to wannan tafiyar ne wannan ayoyi za su mamu labari Allah ya tambayi annabi Musa wa ma ajalaka an qaumika ya Musa ya musa me ya gaggauto da kai yaya ka baro mutanenka don me ka taho baka zo da su ba shine ma'ana ma'ajala ka an kaunuka me ya taho da kai da gaugawa ka baro mutanenka ka zo kai kadai shine zai ba da amsa hum ulai ala asari قال هم أولئي على أثري وعزمت إليك ربي لترضى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى يا أبنجي na basu a kan kafata ma'ana a bayana nan kusa amma na yi sauri zuwa wurinka ne don in sami yardanka in karbi umarninka in kai musu naka ba wai na yi nesa da su ne ko na sallame su ko na rabu da su ba muna tare amma suna bayana kaɗan wato in sun tattako ba za su yi nisa ba za su same ni shi ne ma'anan ala'asari a kan kafata daga inda nake yanzu inda suke kafi kowa sani ya Allah bayi da nisa da wurin da nake amma abin da yasa na yi saurin zuwa wurinka amsar da amsar tambayanka na wa ma'ajalaka to ajiltu ilayka rabbi litarda na yi saurin zuwa ne na yi gaggawan zuwa wurinka don neman yardanka ya Allah tunda ka kira ni to ba zan tsaya jiran mutane sai wannan ya shirya sai wannan ya taho sai wannan ya zo a'a ga ni da sauri ya Allah dama Allah yana faɗin cewa ya ayyuha allazina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum shi yasa ko sallah ka ji an kira karka ce sai wani ya tashi sai wani ya shirya a'a kai maza maza ka shirya ka je Allah yana son haka zaka samu yardan Allah wa'ajiltu ilayka na gaggawa ne zuwa gare ka ya ubangiji litarda don ka yarda da ni ma'ana don in sami yardanka na'am
قال فإنا لقد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري sai Allah ya ce to ai bayan ka na sa wata jarraba a cikin mutanen naka na jarrabi mutanenka da wani mai sunanka sunansa Musa Samiri ya zamo musu fitina ya zamo musu jarraba qad fatanna qaumaka min ba'dika bayan ka mun jarrabi mutanenka wa adallahum samiri wannan samirin nan ya badda su tunda yayi musu gunki ya sa su bautan gunki Allah yana ba annabi Musa labari tun kafin ya dawo na'am
ورجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يئدكم ربكم وعدا حسنا أنا موسى da ya ji wannan a wurin ganawansa da Allah cewa baya faga mutanensa sun halaka mutanensa sun bata amma wa ya ɓadda su samiri faraja sai ya dawo da gaugawa ila ƙaunihi ya dawo zuwa wurin mutanensa dama ai ya gaya wa Allah suna nan kusa ko ya bar su baya kaɗan to sai ya sauri ya dawo wurin nasu da ya zo ne fa sai ya tadda abin da ya gani a suratul arafi Allah yana cewa walamma raja Musa ila qaumihi ghadbana asiman ala bi sama khalaqtumuni min ba'di ajiltum amra rabbikum wa alqa alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajru ilayhi qala ibn umma inna alqawma istad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tushmid bi al'ada'a wa la taj'alni ma alqawmi adh-dhalimin da ya dawo ya tadda mutanen nasa cikin wannan bautan dan maraki dama ba ɗazu suke cewa a yi musu wani Allah da za su bauta masa ba to shine musan samiri ya yi amfani da wata tunani irin tasa matan banu isra'ila sun yi aron kayayyakin ado a wurin matan ƙibɗawa sun yi biki kenan kafin su maida musu aka kira su suka yi wannan tafiya ta dare saboda haka ba su mayar musu ba sai ya musu wa'azi cewa wannan kaya da yake hannunku kun san ba naku bane dinaru da abubuwan ado da gwalagwalan da kuka yi aro kuka yi biki da shi ba naku ba ne yanzu ga masu shi kuma sun halaka ga ma ruwa a tsakanin ku ba za su iya komawa inda suke ba to yaya kuke ji zunubin rike kayan wani ya razana su na ka shawarar da nake ba ku ku tara shi a kona akwai abin da zan muku da tokansa sai aka tara kayayyakin nan na banu isra'ila da aka ara aka kona to kan sai ya gina shi ya mai da shi kamar dan maraƙi sai ya ɗauko wancan ƙasa da ya ɗauka lokacin da jibrilu yake zuwa shayar da shi ya lura dabbar da jibrilu ke zuwa da ita duk inda ta taka in ta ɗaga sai ciyawa ya fito a wurin saboda dabbar ta sha ma'ul hayati duk inda ta taka zai rayu sai ya ɗaiɗi ƙasan dama ya kulle ya riƙe duk inda zai je yana tare da shi yana ce wannan ƙasa wata nan zai yi amfani to da ya gina wannan ɗan maraƙi sai ya saka wannan ƙasan a ciki shikenan sai kuwa dan maraki ya fara motsi yana magana yana kuka Allah yana faɗan kukan da yake ma jasadan lahu khuwaru sa wannan kasan ya maida shi ya zama jiki kuma yana kuka yana khawar khawar khawar sai ce eh ga Allah nan Musa ya tafi neman Allah ga Allah ku bauta masa suka dinga zagaya shi suna dawafi suna kuka wai su su samu Allah to shine Allah ya ga annabi Musa ga samiri can ya ɓadda mutanenka da ya dawo cikin bakin ciki da sauri gadbana asban yana da bakin ciki asibun shi ma bakin ciki ne amma irin mai tsanani gadbana ga fushi ga fushi ga bakin ciki na an bautawa wani Allah ka san shi duk mutumin kirki baya so a cikin kayansa a samu na banza annabi baya so a cikin al'ummarsa a samu wani bara gurbi wanda gashi yanzu Allah ya tsiratar da su amma yanzu za su saba wa Allah uba baya so a samu cikin ‘ya'yansa a wani lalatacce in an samu sai ya ji zafi ya ji ɓacin rai waka nan musa ransa ya ɓaci ya fushi na samun wannan lalatacce guda ɗaya samiri a cikin al'ummarsa ga kuma lalatar da ya kawo ya ɓadda da yawa daga ciki to sai annabi musa da ya dawo cikin fushin nan ya fara yi musu wa'azi ƙala ya ce ya ƙauni ya ku mutane na alam ya'idkum rabbukum wa'adan hasana ashe Allah ubangijin ku bai muku alƙawari alƙawari mai kyau ba na ku yi masa biyayya ku kadaita shi yana da sakamako da zai baku na aljanna ba ku gani kwanan nan ya halakar da fir'auna mai wahalar da ku ashe ba kwa jira nasa sakamakon ba afa qala alaikumul ahadu alkawarin Allah ne lokacinsa yayi muku tsawo ba za ku iya jira ba am arattum an yahilla alaikum ghadabun min rabbikum fa khalaqtum maw'idu ko dai so kuke yi wani fushi na Allah ya sauka a kanku naka kuka saba alkawari na na cewa za mu bauta wa Allah ni da ku za mu kadaita wa Allah ba za mu tara shi da wani ba me ya jawo bata wannan alkawari a faɗa la alaikumul ahadu أفطال عليكم العهد أمرتم أن يهل عليكم غضب ومن غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكنهم منا أوزارا القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفقال عليكم الأحد أمرتم أن يهل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكنا هملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري lokaci ne ya yi muku tsawo ba za ku iya jira ku ga alkawarin Allah da ya yi muku na ku kaɗaita shi ya ba ku aljanna ya cika ba ko dai bukata kuke fushin Allah ya sauka kanku don haka kuka canza wannan alkawari na kaɗaita Allah kuka bauta wa ɗan wato gunki ku ba ni amsa shine sai suka ba da amsa qalu ma akhlafna mawidaka bi malikina ya musa ba wai akan son kanmu ne da umarnin kanmu da mallakan hankalin kanmu muka saba alkawarinka ba a yaudaran mu aka yi yaudarar da aka yi mana ita ce walakin na hummilna auzaran min zinatil qaumi faqazabnaha musan samirin nan da kake gani shi yayi mana wata hudu ba yake gwada mana cewa mun faɗau ko lauyi na laifi an ɗora mana laifin aran kayan banu isra'ila da muka yi don haka ya hura wuta ya ce kowa ya jefa wannan abin da ya ara a ciki kummilna auzaran an ɗora mana wani nauyi min zinatul qaumi na adan na kayan ado da muka ara wurin bani isra'ila da ya hura wuta ya yi mana wa'azin cewa rike shi a wurin mu zunubi ne ya ba mu umarnin mu jefa wa'annan kayayyaki a wuta ya tara tokan shine yayi wannan kaga mu yaudaran mu faka zabna ha sai muka jefa wa'annan kayan ado cikin wannan wuta da ya hura fakadhalika alqa samiri irin wannan hudubobi ne samiri ya jefa ta a kunnuwan mu sai muka biye masa Allah sai ba da labarin abin da shi samirin yayi fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu quwa fa qalu hadha ilahukum wa ilahu musa fanas da yayi wannan kwaba na wannan toka yayi dan maraki yasa abin da yasa a ciki sai ya fidda musu wani dan karamin dan maraki mai kuka kuma ga jiki yana da jiki jasadan lahu kuwarun kuma yana ƙara irin ƙaran ɗan maraƙi da aka san shanu na yi khor khor shine Allah ya ce lahu kuwarun yana kuka irin na ɗan maraƙi faƙalu su kuma jahilan banu isra'ila so ga wannan sai suka ce haza ilahukum wa ilahu musa wannan ɗan maraƙi shine ubangijin ku shine ubangijin annabi musa fanasiya don haka Musa ya manta ne ya je neman Allah a wani wuri ai ga Allah nan Musan Samiri yayi shine Allah ya ce aikin banza ba su yi amfani da hankalinsu ba wani irin Allah ne wanda in an faɗa ba zai faɗa ba in an roƙe shi ba zai amsa ba shi ba zai bada umarni a bi ba afala ya rauna Allah ya ruji ilaihim qawla na'am afala ya rauna Allah yarji ilaihim qawla wala masu kallon social media suna kukan ba a ganin mai jan bakin fa ka je mai fassarar ne kadai ko ana ganin sa ba a ganin shi mai jan bakin sai dai a ji muryarsa tunda na gani ne ya kamata shi ma a rika ganin sa ko eh
afala yarawna alla yarju ilaihim qawla wala yamliku lahum darran wala naf'a afala yarawna ba sa gani ne su masu bautan dan marakin nan Allah ya rija ilaihim qawla baya fada su fada in sun yi magana wa Allah baya amsa musu kawai kuka yake yi khor khor khor khor min kawai ba roƙonsa ya ce na ji na amsa amma Allah kan ai ɗazun nan ake gaya mana cewa annabi Musa ya roƙe shi rabbi shirah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna afi ushbib bihi azri wa ashriku fi amri kai nusabbihaka kaseera wa nazkuruka kaseera innahu kunta bina basira wayannan dukkan ayoyin roƙo ne annabi Musa yake yi da ba da hujjojin roƙonsa da abin da yake bayanin abin da yake roƙa ba Allah ya amsa masa ba yace qala qad utita ulaka ya Musa ai Allah ya amsa ko to shi wannan Allah nasu sun taba roƙonsa ya amsa afala ya rauna basa gani ne Allah ya rija ilaihim qawla baya maida musu zance in sun yi magana in sun yi magana da shi baya amsa wala yamliku lahum darran wala naf'a kuma baya mallakan wani abin da zai cutar da su ya cutar da su da shi baya mallakan wani abin da zai amfanar da su balle amfane su da shi kai ba su ba shi kansa baya mallakan wani abin da zai amfane shi baya iya gujewa abin da zai cuce shi shi kansa gunkin ashe ya kamata a gane ba Allah bane wani Allah ne baya magana wani Allah ne baya amfanarwa wani Allah ne kuma baya cutarwa ai Allah shine abbaru shine annafi'u kuma yana magana daga cikin sifofin Allah akwai alkalamu wa kallama Allah Musa taklima saboda haka wannan illoli guda uku baya amsa magana baya cutarwa baya amfanarwa ya kamata ya ba su a kwakwalensu cewa wannan abin ba Allah bane ba wala yamliku lahum darran wala nafa wala qad qala lahum
ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري annabi harunu alaihi salamu tun kafin dawowa annabi musa da ya ga sun fara wannan abu na bautan gumaka ya tsaya yana ta musu wa'azi yana musu wa'azi yana gaya musu cewa ya kauni ya ku mutane na inna ma futintum bihi jarraban ku ba aka yi da wannan samirin da wannan gunkin da ya yi muku amma allah kan ubangiji guda ɗaya ne shine rabbukumur rahman wa inna rabbakumur rahman ubangijinku shine allah nan mai rahama fattabi'uni ku yi min biyayya kamar yadda ɗan uwana manzo annabi Musa ya bar ku a hannun kulawa ta to ku yi biyayya wa abin nan da nake gaya muku cewa kar a bauta wa wani Allah wa adi'u amri ku bi umurnin umur wato ku yi biyayya wa umurni na cewa wannan ba abin bauta bane wannan shi kansa bawa ne na Allah gunkin ma Allah ya ce wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna shi gunkin kansa da shi da wanda ya yi shi duk Allah ne ya yi su saboda haka ba abin bauta bane ba Allah bane kaga annabi Harunu ya sauke nasa to amma annabi Musa da ya dawo cikin fushi Allah yana gaya mana sai ya kama gemun dan uwan ya kama gashin kansa yana jijjigawa kai yanzu Harunu kana nan ake sakon Allah kana nan ake bautawa wani Allah dan menene baka hana su ba to annabi Harunu zai bashi amsa cikin sauki alamna umma innal qauma satafuni wa kadu yaqtulunani فلا تشمل بي الأعداء ولا تسألني مع القوم الظالمين وأنا قرأت سورة الأعراف كده to yanzu Allah zai gaya mana nan ne annabi Musa ya gaya annabi Harun na'am
قالوا لن نفرح عليه آكفين حتى يرجع إلينا موسى قالوا لن نفرح عليه آكفين حتى يرجع إلينا موسى wannan aya tana maganan amsan da su banu Isra'ila suka ba annabi Harun ne lokacin da ya musu wa'azi Kalu sai su waɗannan banu Isra'ila suka ce lan nabraha alayhi akifin ba ma daina wannan lizimtan bautan gunkin nan ba hatta yarja ilaina Musa har sai in shi Musa ya dawo ya gaya mana cewa wannan ba Allah bane amma mu muna ganin ai ya tafi neman Allah ne ga Allah nan saboda haka mu ba za mu yarda da maganar ka ba in ji su can suka kidin umarnin annabi harunu nan Allah yana ba mu labari ne dan a san annabi harunu ya yi aikinsa bai zuba ido yana kallon su kawai ba ko da annabi musa ya zo ya zarge shi zai kare kansa allah ma ya shaida cewa ya hana su sun ƙiji ne ya yi musu umarnin su bari sun ƙi biyayya wa umarninsa ne kalu cewa suka yi lanna braha alaihi akibina ba za mu gushe ba muna lizimtan bauta wa wannan gunki hatta yarje ilaina musa har musan ya dawo ya same ni na'am قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري sai annabi Musa ya juya wurin ɗan uwansa Haruna ya kama gemunsa ya kama gashin kansa yana jijjigawa tare da fa shine karami annabi haruna ne babba amma da yake shi jalali ne annabi musa in an saba wa allah idon sa rufewa yake yi ransa ya ɓaci kamar yadda allah ya ce wa faraja ila qaumi ghadban asman din faraja musa ila qaumi ghadban asman ya dawo da fushi da bakin ciki da ɓacin rai ya kama kan dan uwan ya kama gemun sa yace masa ya harun ya kai harunu kamar misali in ka karanta suratul arabi zaka ji Allah yana ce wa akhadha bi rasi wa akhadha bi rasi akhihi yajruhu ilayhi ya kama gashin kan dan uwan nasa yana ja yana jijjigawa yana masa fada ya harun ma mana aka izra'aytum dallu Allah ta tabi'ani me yasa ka zauna cikin su me ya hana ka da kaga sun bata suna bautan gumaka baka bar su ka taho ka gaya min ba rabu da su mana ka zo ka gaya min in dawo mu ɗauki mataki a kansu a fa sai ta amri kai ma ka zamo irin su ne mai saba umarnina Allah ya bar mu akan mu bauta masa na barka ka kula min da su kuma ka bar su suke bautan gumaka to sanda annabi haruna alaihi salam yake musu wa'azin nan akwai waɗanda suka ji wa'azin ba su bauta wa gumaka wa gunkin ba akwai waɗanda kuma suka yi bautan saboda haka in ya ɗiba ya tafi da waɗanda suka yi imani ya bar waɗannan ba sani ba ko musan samanin shi ma ya ɗebe su ya tafi da su kaga an rasa su gaba ɗaya kenan da haka ya yi ƙoƙarin ya tsare waɗanda suka yi imani ya ta musu wa'azi kar su shiga cikin waɗannan waɗannan ma kuma ya ta musu wa'azi kar su yi nisa kar su bar wurin don haka da annabi musa ya gaya masa wannan magana ya harunu ma mana aka izra'aitahum dallu Allah tattabi an afa asaita amri ya harunu me hana ka da kaga sun bace baka biyo ni ba kai ma ka saba umurina ne qala ya ibna umma قال يا ابن أم لا تأخذ بلهيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تركض
قال يا ابن أم لا تأخذ بليتي ولا برأسها إني خشيت أن تقول برقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي yace ya dan dan wato ya dan da mahaifiyata ta haifa ya dan uwana ya dan uwana na wurin uwa sai da ya jawo masa sunan uwa sannan ya tuna masa zumunta malaman tafsiri na cewa yana tuna masa ne ni fa ni wanka ne ko da ranka ya ɓaci kar ka yi abin da makiya za su yi mana dariya kamar yadda ya zo a suratul arabi qalab na umma ya kai dan uwata innal qauma stad'afuni wa kadu yaqtulunani wa'azin da duk zan iya yi nayi nayi a cikin mutanen nan gashi sun rabu kashi biyu kashi biyu kashi na farko da suka yin imanin sun tasan min sun fi karfi na kamar ma za su yaƙe ni na haka fala tusmid bil a'da wa la tatalli ma al qaumi zalimin kar ka sa makiya su yi mana dariya a ce ga wansa da shi suna fada kar kuma ka zali cikin waɗanda suka yi zalunci wannan wanda suka yi wannan aiki ban goyi bayan su ba ban kuma kyale su ba shine ne yake ce ya na umma ya dan mahaifiyata la ta khuz bi lihiyati wa la bi ra'siya kar ka kama gemu na kar ka rike gashin kaina abin da yasa ka ga ban biyo ka ba إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي gudu na yi na ji tsoron kada ka ce na raba kan banu isra'ila tunda in na taho wanda suka yi imani za su biyo ni wanda suka yi wannan kafirci suke bautan na maraƙi su zan kyale a nan in ka ganne da rabin mutane za ka ce me yasa ka raba mun kan mutane me yasa ka zo min da rabi ka bar rabi to wannan na ji tsoron kar ka faɗi wannan walam tarqub qawli baka bibi magana ta ba me yasa baka bi magana ta na cewa ka jira sai na dawo ba tunda na ce dama ka kula min da suwar in dawo zan je ganawa da Allah ne kaga in na biyo ka ai zaka ce bin biyo wannan magana taka ba to kaji abin da ya hana ni biyo ka kenan to da ya gaya masa wannan sai jikin annabi Musa alaihi salam yayi sanyi sai ya nema musu gafara shi da dan uwan nasa a suratul arafi Allah na cewa qala rabbi firli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin ya Allah ina neman gafaranka na wannan sako da mutane na suka yi ina neman gafara wa ɗan uwana na wannan abin da aka yi yana nan da kuma abin da na yi masa ina neman gafaransa ina neman gafaranka ya Allah ka yi mana gafara rabbi firli wali akhi wa adkhilna fi rahmatik da ni da kuma duk wanda suke da imani Allah ka shigar da mu cikin rahamanka wa anta arhamur rahimin Allah kai ne mai rahama wanda yake jin kan masu jin kai na'am
قال فما خطبك يا صامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من صر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبضتها وكذلك سولت لي نفسي sai annabi Musa ya juya wurin jagoran halakan shine Musan Samiri shi wannan Samiri annabi Musa ya tambaye shi kai kuma me zaka ce amma kadbuka me jawabinka me yasa kai aikin da kai ai kai me yasa kai wannan aika aika me yin gunki da sa abautawa gunki me zaka ce فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به yace ni na kalli wani abin da su ba su kalla ba ma'ana na hango wani abin da ba su gani ba akwai abin da na gani wanda su ba su gan shi ba basurtu bima lam yabsuru bihi faqabattu qabdatan min asarir rasuli akwai wata damka da nake da ita wanda na damka na gurbin wanda ake aikowa wurina tun ina ƙarami ya shayar da ni manzo jibrilu dama an gaya mana a baya cewa ai jibrilu shi ya shayar da samiri fir'auna shi ya raini annabi musa amma allah da hikimansa sai ga wanda fir'auna ya raina ya zama manzo wanda jibrilu ya raina ya zama kafiri فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل to wannan abin da na damka na gurbin kwafaton dabbar da mai zuwa shayar da ni yayi yake yi shi ne na damka na rike a wurina da na sa suka ƙona wannan kayayyaki to kan na gina sai na jefa wannan ƙasan a ciki بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها نجيب wannan ƙasa a cikin wannan gunki da na gina amma ba ni da wata hujja wa kazalika sawwalat li nafsi haka kawai raina ya raya min in yi haka tunani na ne kawai ya bani in yi haka kai ka ji kaman abin kirki to tunanin na banza ne tunda ba a yi tunanin bautawa Allah ba aka yi tunanin sabawa Allah kuma har kullum mutum in ya biye wa ransa to son zuciya ɓacin rai yake kawo kaga gashi ya halaka ya halakar maimakon ya ce ya yi laifi yana neman gabara sai ce haka kawai ransa ya bashi yi to shine annabi musa zai masa baki daga yanzu abinda annabi musa zai faɗa ɗin nan zai bi shi har mutuwansa na'am
قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لنا قصاصا وإن لك موعد موعدا تخلفه موعدا وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي سلت عليه آنفا لنحركنه ثم لنسفنه في اليم نسفا وانظر إلى إلهك الذي زلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا yace kuma ka duba ka ga wannan ala fasaffa inda laka fila yati an taqula la misas ko ala fasaffa inda laka fila yati an taqula la misas wa inna laka maw'idan lan tukhlafa yace daga yau kai ka tafi tafi daga nan na kore ka cikin jama'ata kuma duk inda kake duk wanda ka gani kar ka gaisa da shi kare gaisa da kai duk wanda ka gani ka ce masa babu shafan juna shine bakin da ya yi masa sai ya tafi yana faɗin lamisasa lamisasa wato kar ka taɓa ni kar ka taɓa ni duk mutane in ya gani yana gudun su in ka taɓa shi zai yi ciwon kai kai ma za ka yi ciwon kai in wani ya zo ya gaisa da shi zai yi zazzabi shi ma zai yi zazzabi haka da ya ga mutane sai ringa gudu yana lami sasa lami sasa kar ku taba ni kar ku taba ni su ma mutane suna gudun sa wannan bakin da annabi Musa ya masa ke shine annabi Musa ya ce to wanzur sa ido kuma kafin ka tafi ka duba ka gani wa inna laka mau'idan lan tuqlafa yace akwai alƙawarin da Allah ya tanada maka na azaba ba za ka saba masa ba tunda ka halakar da bayansa to kai ma halaka za ka yi sannan ka sa ido ka kalli abin da ka yi na gumaka ɗin wannan ɗan marikin na kalano har rikan nahu za mu ƙona shi tun da dama toka ne su malanan sifan na hufil yamma nasa za mu watsa shi tokan nasa za mu watsa a cikin kogi ya zama abin watsawa ya lalace ko gurbinsa ba za a gani ba to haka kuwa aka yi aka ƙona wannan gunkin aka watsa shi sannan allah subhanahu wata'ala ya saukar da girgije wasu mutanen taron banu isra'ilan gaba ɗaya Allah ya ce laifin da kuka yi na bautan wannan ɗan maraƙi ga tuban da za ku yi shine ku kashe kanku ku tubu ila bari'ikum faktulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum an yadda za a karbi tuban ku amma ku kashe kanku sai ya zama kowa yana ganin kowa ya san kowa ba zai iya kashe shi ba Allah sai ya saukar da girgije sai aka sa musu duhu aka ce to bismillah ai ta sara sai kowa yana sarar na kusa da shi kowa yana sara da aka gama aka yaye girgijin sai aka ga waɗanda duk suka yi bautan ɗan maraƙin su kaɗai aka kashe duk wanda bai yi bautan ɗan maraƙin ba ba a kashe shi ba me zai gagari Allah babu abin da ya gagari Allah to wannan shine abin da ya faru da shi Musa Samiri kuma a wannan wurin wannan aya kusan shine ƙarshen kissan annabi Musa alaihi salam a cikin wannan sura za ka ji an tashi gobe inna ma ilahu kumullahu allazi la ilaha illahu wa sai kulli shay'in ilma wata jumla ta mu'tarida wanda take nuna cewa abinda za a bauta wa Allah shi kadai ne ba wani gunki ba ba dan marakin samiri ko wani abin gunki ba wallahu a'lam lokacin sallah yayi akwai tambaya kuma ko guda ɗaya dai mu amsa amma dai time yayi
alhamdulillah jam'i mutum shi kadai ba zai yiwu ba in ka ji ana maganar jam'i to dama wayansu mutane ne a sallah daga biyu zuwa abin da ya sama amma in shi da iyalansa ne ya kaga ba shi kadai ba kenan yayi ne da iyalansa wannan yayi daidai mutum zai iya yin jam'i shi da iyalansa ba a son ya mai da sallolinsa duka sun zamo da iyalansa ya daina zuwa masallaci amma don wani rana da ya ga zai rasa sallah ko kuma ya ga su iyalan za su rasa sallah ya tsaya ya yi sallah da su ba laifi ba ne yanzu misali yadda mutane kan yi sallan magariba a masallaci su dawo gida su yi sallan isha'i da iyalansu su yi musu ashan wannan ba laifi me ya kutatul farida an tambaye shi shehu nazibi akan irin wannan tambaya cewa me ya hukuncin mutumin da ya sallah da iyalansa a gida ya yi musu limanci sai ce wannan ai limancin da ya yi musu ba sallan da ta fita lada sai sallan da aka yi a masallacin kudus ko sallan da aka yi a masallacin madina na manzon allah ko sallan da aka yi a masallacin ka'aba ce in ba ita ba ba wani jami'in sallan da ya fi wanda za ka yi wa iyalanka a gida salatu mri'in fiddari waktan bi ahlihi la afdala min hafi masajidi ka'abati
ita sallar da ta fi wannan daraja ta fi ta matsayi shine sallolin nan da annabi ya faɗi farashinsu na in kayi a masallacin kudus ga abin da za a baka ko in kayi a masallacin madina ga abin da za ka samu ko in kayi a masallacin makka ga abin da za ka samu wato masallacin ka'aba in ba waɗannan ba ba sallan da ya fi wanda kai wa iyalanka a gida to amma shi ma bai ce kullum ba ba a'a wattan salatu ri'in fiddari wattan sai da ya killace cewa wani lokaci amma na ba ce kowa ya zauna a gidansa ya riƙa yin sallah da matansa ba a'a wani lokaci kaga za ka rasa sallah ko kaga iyalan za su rasa sallah ko irin wannan sallan ashar din kaga waktan wani lokaci ne guda ɗaya a cikin salloli biyar ko saboda in kai musu jam'in isha'i za ku yi sallan asham tare wannan babu laifi a ware wani lokaci a riƙa jagorantar iyalai a gida ba laifi ba ne yanzu ma musamman abin da yake samun waɗansu manya-manyan mutane manya-manyan mutane yanzu fita jam'in sallan asuba yana musu wahala za ga an cika masallaci a magariba da isha an cika masallaci a zahar da la'asar amma asuba kowa yana tsoron kare fitowa sace da yawa to maimakon ka yi sallah kai kadai ta da iyalanka sai ka yi musu sallah allah ubangiji ya kawo sauƙin wannan sace-sacen na wannan rashin tsaron Allah Ubangiji ya kawo ƙarshensu da yawa za ka ga wa'yansu sun fito za su je sallah ne aka sace su akwai an yi haka a garin nan ma an yi haka a wasu garuruwa kuma wannan ya samu asali tun da ana kai farmaki wa manya lokacin asubahi idan ka karanta tarihin sayyidina umaru ya fito sallah lokacin asubahi ne aka kai masa farmaki aka sare shi in ka karanta tarihin sayyidina mu'awiya shi ma da asuba aka sare shi a cinyarsa in ka karanta tarihin sayyidina ali shahadar da ya shi ma ya fito sallar asubahi ne aka sare shi saboda haka da yawa mafarauta ake cewa ko ne makasa suna fakan sallan asubahi su kai wa manya farmaki to in ka fahimci haka wayan suna bibiyanka ka kana iya tada iyalanka a gida kai musu limancin sallah mai jiran ka fito da in ya ga rana za ta fito ai shi zai gudu ko kai baka fito ba ya ga ga rana za ta fito ai na ran nan dai zai fasa Allah ya kiyaye Allah ya tsare Allah ya kiyaye saboda ba laifi dan mutum yayi wa iyalansa sallah na wani lokaci a gida Allah ya mana gafara Allah ya ji kanmu ya ji kan iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malaman malamanmu Allah ya saka wa shehunanmu da alkhairi saboda lokacin sallah ya yi sai mai addu'a sai gobe insha Allah za mu dora اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما انغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله قدر المقدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم